آمين وما يشركون آمين.
ولا بد أن مستقيم آمين.
والحمد لله الحمد لله الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ومن أسكيل تفهم رقول الأصواب وأن ذا متعشي يوم الله يدى مسألة تقوم يو أشافي شافي الأريس تندقوكو شو هذا اليوم نعم
To, a ƙalar muntasib ɗan tamori ya ce, Inna Mu'awiyah ta bin Abi Sufyan, wai ce sai na Mu'awiyah dan Abi Sufyan huwa al-mughayyiru li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wai ce wai shine wanda ya canza sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa tajja bi qawlihi ya kuma kafa hujja da faɗin Annabi sallallahu alaihi wasallam da Annabi ke cewa awwalu man yughayyiru sunnati farkon wanda zai canza sunnata rajulun min bani umayya wani mutum ne daga kabilar bani umayya fa qultu lahu to sai nace da shi man allazi ayyana ismu muawiya tunda ka ce rajulun kaga akwai ibhami wani mutum ne wanda ya ayyana wa ya ayyana sunan sayyidina muawiya fa qala sai ce satasma'uhu an qaribin da sannu zaka ji walam ta ta tilkal qaribu hatta al'ana wannan kusan da yake sa da sannu zaka ji har yanzu ban ji ta ba eh har a kare magana ba ji ba har a ƙare raddun da aka yi ba a ji an faɗi inda wannan mutumin yake ba.
Ina zo, abin da ya saka na yi wannan abu, wataƙila da ka yi ba- ka tambayi ba isin me yasa wannan abu. A gaba na na ji yara suna tsinewa abu.
annabi ne tsine mai To ka ji ba? Ka ce kuma baka zagin sa.
annabi ne a tsinuwa da wannan annabi ya faɗa daban zagi daban i da saƙon annabi zai zama zagi To a ina annabi zai ne wa sabon Allah.
muna tafi A'a, ai ga ai muna tafi ai tsaya mu gama mana A'a, ai ba za mu gama wannan ba, dan ai sauri nake.
gurare ne ba adadi ba zan gama wannan a ba.
wannan annabi ya ce maza madaukin tutar bid'a Mhm.
awwalu man yughayyiru sunnati Hmm.
rajulun min bani umayya To kuma wa ya ayyana cewa shi ne, shi ne annabi ne ayyana abu.
annabi a gurare da yawa To kamar ya akan ka.
تقتلهم الفئة الباقية يدعوهم إلى الجنة ويدعونهم إلى النار دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قدر
Su ne ne kenan.
سوني معاوية
Kun ka ce mu auya akan kalla. Ina so.
Su ne ma wuya.
Ina zuwa akan kalla.
wannan nan ya ce masa makirayi zuwa jahannama Yanzu misali- wanda shi ya bi Aljawab amsa anan hadal hadisu shi wannan hadisi kansa na cewa rajulun a wani man yuga yau sunna cewa zan bani umayya hadisun da'ifun hadisi ne bai inganta ba la yasihu li ihtijaj bihi awwalan da farko ma bai ma halatta eh, bai inganta ma aka bauta da shi ba wa ilayka isnaduhu litakuna ala basira ga ma isnadin sa dan ka zama kana da masaniya kai qalibun abi asid ibnu abi asim ya faɗa fil awail a cikin tafsir al awail sha lamba hadisi na 63 يتي حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني حدثنا أبي قال حدثنا عوف عن المهاجر بن مخلد عن أبي الآلية عن أبي ذر أنه قال ليزيد بن أبي سفيان cewa Abu Zarin ya faɗa ga Yazid dan Abi Sufyana yake cewa Sami'tu wannan fa Yazid din ba Yazid dan Muawiya ba dan uwan Sayyidina Muawiya ne an gane ya- yayansa ne yawwa ba Yazid dan Sayyidina Muawiya ba yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah inji Abu Zar Gifari yace naji manzon Allah sun yana cewa awwalu man yughayyiru sunnati farkon wanda zai canza sunnata rajulun min bani umayya wani mutum ne daga cikin bani umayya to fi hadal hadisi illata na wannan hadisin a isnadinsa akwai illoli guda biyu al illatul ula illa ta farko ba'ful muhajir bil makhraj raunin shi wannan muhajir dan makhraj din qalibun abi hatim ibn abi hatim razi yace a cikin aljarh wa ta'dil yace sa'altu abi na tambayi babana shi abu hatim din kenan an muhajir bin makhraj daga a game da muhajir dan makhraj maula al-bakarat fa qala sai ce layyinul hadis mai raunin hadisi ne laysa bi zaka samsam bai zamanto a haka ba ma'ana bai zamanto a ingantacce da za ka ba da ba wannan fuska ce hanya ce ta a sifa ce guda ɗaya da cikin sifofin jarhu ba na ta'adili ba hukum tawahin da'ifun ba'aku yalihi da'ifa awhufun maqalun fihi yunkir wa yuri fihi khulfun ta'anu takallamu sayyi'u hibzin layyinu tace laysa bi hujjatin aw al-qawi misali a ce laysa bi hujja da'ifi ne ko ko a laysa bil qawi da'ifi ne aw bi umdatin ma'ana laysa bi umdatin bi zaka laysa bi zaka bil mardi laysa bil mardi an gane ko to duk wayannan hanyoyin ne na tsani na suka ga rawi sai ce walaysa bil matin ba ni karhi ne a cikin ruwaya shaykhun yuktabu hadisuhu shehi ne ana rubuta hadisinsa ana ji ko a sufayen an ce shehi ai kan ba mace ko amma ma zan hadisi an ce a fulanu shaykhun to wannan suka ne eh kan ce wa fulanu shaykhun to wannan kamar ce fulan da'ifun ina fatan gani to wa qala ibn adiyin ba ibn uday ba ibn adiyin yace a cikin al-kamil nasa fi ba fa'ir rijal yake cewa kan wahibun wahib ya kasance ibul muhajira yana aibata muhajir ya kuli na cewa la ya hafaz baya kiyayewa sun musaka a hadisa lausa na sai ya kawo hadisansa shi na muhajir din wa qala sai ya ce والمهاجر أبو مخلد شيء المهاجر وطبعا شيء أبو مخلد إنما أريد بهذه الأحاديث أن سنشني دوائنا حديثي التي ذكرتها وندنا أم بتيس وليس له غيرها إلا الشيء اليسير بعد وصل حديثي أمبا أمبا أنا أبو كلام بقى to wannan kaga akwai illa ta isnadi ta shi wannan muhajir dan gaisu din illa ta bi kuma shine alin kidau baina abil aliya wa abi zarr akwai yancewa ta isnadi akwai in kidai na isnadi tsakanin abul aliya da abu zarri mu koma kan isnadin da ya ce an al-muhajir bin makhlad an abul aliya an abi zarri an gane ko shi abul aliya bai hadda abu zarri gifari ba kala duri babban malamin nan a duri ya faɗa a cikin tarihinsa lamba ta 3465 yace qultu li yahya ibn ma'in na tambayi ya dan ma'in nace sami'a abul aliya yace min abi zarri abul aliya ya ji daga abu zarin kuwa kala sai ce la bai ji ba inna ma yarwi abul aliya ta an abi muslimin an abi zarr an gane ko kaga can an fitar da wasu da yace ai shi yana rawaitowa ne daga abul aliya ai shi abul aliya yana rawaitowa ne daga abi muslim daga abi zarr amma tan ba sai ka ce an abul aliya an abi zarr kaga an an yi isdadi ko to shikenan bara mu shi waye abu muslim din nan kala sai ce qultu li haya sai na sake cewa da yahya ibn ma'in wannan fa hayatu bajin sai sai da shi man abu muslim haba wannan abu muslim din waye qala sai ce la adari ban san shi ba kaga majhudi ne kenan wa qala ibn al-qaisarani ibn al-qaisarani ya faɗa cikin zahir al-kufas yake cewa rawahu abu al-aliyah ar-rayahi rafi'u bin mihran عن أبي ذر ورواه حوزة بن خليفة عن أبي خلدة عن أبي الآلية عن أبي ذر فقال القيسراني سي قيسراني كتوا لم يذكر كلاما بأن بتزن شبا وأورده في ذكر أبي الآلية سي قال أسكن أن بتن أبي الآلية وكأنه استنكره فذكره وتينا جنا حديث منكري ne to sai an bashi haka وقال البخاري في التاريخ الأوسط بخاري يا فلا cikin التاريخ الأوسط mu'allalan matana hadal hadisi bi tanaqub yana mai illanta wato matanin hadisin ba isnadin sa ba da cewa akwai tanaqubi a cikin sa ana ji ko an an gane me tanaqubi kuwa a shi zahirin nassan hadisi ko da isnadin ya inganta sai a ga isnadin hadisin matanin sa ya zo abin da ba zai karbu ba karatun da muka wuce muka yi a satin da ya wuce an yi magana wannan hadisin ba zai karbu ba wanda aka buga misali da abin da ibn jawzi ya faɗa cewa wai Allah ya dariya hatta badat na wajizu ko har hakoran sun kwaso suka fito ita wannan hadisin ko da Abu Khayyim sun ke wannan sai irin sa ma'ana ba isnadi yake kallawa wannan gurin an gane za a gan shi ya zama munkar ba zai karɓa gashi isnadin ya tabbata amma ko ba zai karɓa za mu za mu bada mutane da yawa irin wannan a cikin littafin nan ga isnadin ras amma kuma ba zai karɓa irin yadda wato zai zama raddi ne kai tsaye ga wasu da cikin wahabiyawa wanda suke daukan hadisi kawai in ya inganta kamar yadda albani in hadisi ya inganta isnadin sai inganta to ba magana ba abin da ya dame shi da me malamai suka yi magana a kansa ya abubuwan da yake kamata za mu zo za mu zo gaba misali kamar hadisin da aka yi magana cewa kar a yi azumi a ranar asabar an gane annabi ke cewa kada ku yadda ku yi azumi ranar asabar in ba abin da Allah ya wajabta gare ku ba har ma yake cewa kai ko da mutum bai samu bai samu abin da zai ci ba sai ganyen bishiya to ya dauki wannan ganyen bishiya ya sa a bakin sa dan ya tabbatar da ba azumi ke a wannan ranar ba in dai asabar ce to jama'a za mu zo nan gaba a cikin littafin a fikir maliki wa adalatu wannan hadisi ana ji ko wannan hadisi imamu abu dawud da ya kashi a littafin sa sai ce huwa hadisun mansukhun hadisi ne mansuhi yace kuma imamu maliku ya ce huwa kadhibun amma isnadin da an kai shi tiryan tiryan za ga sika ne an sika sikatun an sikatun an sikatun an gane ko to amma duk da haka ga kuma abin da aka faɗa masana masana fannin ga abin da suka faɗa kan matanin hadisin ashe ba wai kawai da saka lai zinari ya inganta shikenan suka hukunci da abin da yake akwai bane ba a ilimi ne mai zaman kansa shi yasa komai sai a koma wajen kulli ilmi kai wannan hadisi zamu ji a cikin kafin wannan ba ma iya imam malik ba ibnu taymiya ma ya ce wannan hadisi munkari ne shazi ne ibnu qayyim al-jawzi ya ce hadisi ne munkari shazi malamai tiri sun dauki wannan hadisin ba ba hadisi ba to saboda haka a cikin ga ba zai yi kawai dan hadisi ya zama ya inganta ba tare da an san masu ulul fannin da suka faɗa a cikin isnadin kawai ta shikenan hadisi ya kai za a yi amfani da shi ba shi yasa shi albani ke cewa ko da asabar ta dace da ranar arfa ba za a yi azumin arfa ba ko da asabar ta za- ta dace da wato siti shawwal to ba za a yi ba ko da ta dace ita ta dinga kawo abubuwa wanda kuma wannan kaga ba zai dai ba wannan hadisi ko ba mu ce komai ba hadisin bukhari na hadisin juwairiya da mun karanta shi a cikin waɗannan ana jigo ya ishe mu i tabbatar da wannan hadisin an shafe shi saboda me saboda lokacin da manzo Allah ya zo izo shigo gidanta sai ga tana azumi ran juma'a sai ta ah jori azumi ke sai azumi nake rasulullahi kin yi azumi jiya ta ce ban yi ba za ki yi gobe ta ce ba zan ba sai ta sha ruwa yanzu ga kuma hadisin da ya faɗa cewa kada mutum ya yi azumi ran juma'a sai dai in zai azumi gobe ko ya azumi jiya to idan Allah yaushe ne goban juma'a to kaga mun wannan nan ce shi yasa magana Abu Dawuda da yace huwa hadisin mansukhun sai yiwa mansuhi ne da hadisin Juwairiya wanda Bukhari ya rawaito ina fatan gane saboda irin wannan ya kamata a dinga komawa illolin hadisi wa kawai a kalli sanadi ai wani suka ne wani suka ne kawai shikenan an gantawa ba haka bane ba ilimi ne mai zaman kansa da dokokin masu fannin dole sai an koma gurin su wannan shi ne kaida Allah ya samu dace to saboda haka a Bukhari ya faɗi wannan hadisi da muke magana na cewa awwal man yugayru sunnati julal min bani umayya an gane ko yace ai akwai tanaqubi a cikin sa na zo ba ku misalin tanaqubi ma na shiga wannan abu misalin tanaqubi jama'a akwai wani hadisi da hakim ya rawaito shi da dawaran cikin al-mu'tamar kabir da sauran malamai amma hadisin bai inganta ba ko da isnadin sa ya tabbata wanne ne hadisin shine hadisin cewa an haifuna na Fatima ana ji ko daga tifar aljanna wasu na cewa lokacin da manzo Allah ya je Isra'il ya dawo a Isra'il sa sai ya shiga aljanna ya ci abincin aljanna ya ci tafi ta aljanna to da ya dawo sai ya kwanta da na Khadija Allah ya kare da gare ta sai aka samu cikin na Fatima shi sa na Fatima ba ta yin haiba da yawa zamu ji yan shi'a suna yawan faɗa wannan hadisin to hadisin nan mawdu'in hadisi ne saboda me akwai munaqaba ta tarihi domin ita na na Fatima Allah ya kare da gare ta ai an haife ta tun kafin aje Isra'il to nan fara magana sai da aka je Isra'i ne aka shiga aljanna aka zo aka aka zo aka haifi ina na Fatima kaga wannan labari ne na kwallon kuregi ina fatan gani so kamar mutum ne zai baka labari irin misalin da Imam Muslim ya kawo a cikin muqaddima ta Muslim cewa wani mutum yana cewa wai kharaja alaina Abdullahi bin Mas'ud fi sittin eh malaba mun karanta ko wai wai Abdullahi bin Mas'ud ya fito cikin mu a cikin sittin sai sai mai ruwa yake ta to yana kabarin ya fito domin da lokacin da aka sifin ya riga ya rasu sittin an fahimta domin sittin sai bayan kaurar sai na usman shi ko ya riga sai na usman rasuwa ina fatan gani ashe dole sai an dinga hadawa da tarihi ilimin yana da alaka da tarihi kwarai da gaske kuma tarihi na gaskiya ba na makaranta ba to sai ka cewa ma'rufu anna aba zarri abin sani cewa abu zarrin kana bishami inji imam bukhari ba yace ai abu zarrin yana sham zaman usman a zamanin sayyidina usman wa alaiha muawiya kuma muawiya ma yana can sham wa mata yazidu fi zamani umar shi kuma sayyidina umaru ai wato yazidu wato wa mata yazidu ko shi kuma yazidun nan wato dan uwan sayyidina muawiya ai ya rasu fi zamani umar a zamanin sayyidina umar kun gane da abin ce ba an ce wato shi Abu Zarrin yana bawa Yazid dan Sayyidina Abu Sufyan labari ba an gane ko to ai shi Yazid dan Sayyidina Muawiya ai dan Sayyidina a, a, a, wato Abu Sufyan ana ji ko ai shi a zamanin Sayyidina Umar ya rasu dan daga shi ne Sayyidina Umar sai ya wakilta Sayyidina a mu- wato Sayyidina Muawiya dan uwansa ma'ana kaninsa an gane ko to kasar haka mata Yazid fi zaman Umar shi Yazidu dan Sayyidina a Abu Sufyana ai ya rasu a zamanin Sayyidina Umar wala yubraku li Abi Dharr qudum Sham zamani Umar radiyallahu anhu zamanin Sayyidina Umar kuma ba a san Sayyidina Abu Dharr ya je Sham ba ka san wanda suka je su bara ne dama su marwayidan sun san su sun karance sun san ina suka je da wani gari suka je wace shekara suka je a wani lokaci suka rasu ita sam sam ba san cewa Sayyidina a Abu Zarr ya je Sham a zamanin Sayyidina Umar ba bare har ya sami Yazid ana ji ko dan Abi Sufyan ya bashi wannan labari to da wannan labari ya rushe man da su Bukhari ana ji ko ya ba za mu iya gano wannan labarin ba falau an zalmun tasiba da cewa shi dan ta more da hu qalbun yafqahu yana da hanyar da yana da wani hankali da zai gane al'amara an gane la da raka da zai gane annal imam al-bukhariya cewa imam al-bukhari alla hadha hadis ya illanta wannan hadisi ne bi munaqabatihi al-waqi tarihi da saboda me ya saba da waqi na tarihi allazi yanfi wujud abi dharr fi shami zaman al-hadisa wanda zai kore haɗu wato samu abu sha abu zarrin a cikin sham lokacin da ake bawa shi yazidu dan abi sufyan labari al-mazkur fil hadith wanda aka ambata cikin wannan hadisi to hunaka ruwayatun adida akwai wasu ruwayoyi wanda suke masu yawa sahiha masu inganci an gane ko allati wannan da tadullu sarahatan take bayyanawa a fili ala anna ababar radiyallahu anhu cewa Abu Zarin Allah ya jira shi in taqala min al-Madina ila Sham ya tashi ne daga garin Madina zuwa Sham fi khilafati Usman radiyallahu anhu a zamanin halifin sayyidina Usman Allah ya jira shi hina kana Muawiya radiyallahu anhu amiran alaiha lokacin yayin da sayyidina Muawiya zamanto sarki akan ta fa bana bi hadha sai wannan ya tabbata annal hadisa cewa wannan hadisi faqad da shartan aw shartaini min shudul siha ya rasa sharti ko ɗaya ko biyu daga cikin sharɗa na inganci fa anna lahu an yasiha ta yaya zai zama hadisi ingantacce wa qad qala al-bayquni bayan ko bayquni ya ce awwalu wa sayyi wa huwa mutasal isnaduhu wa lam yashudda aw al yarwihi adlun babidun an mislihi mutawaddid fi dawdihi wa naqlihi wa ala fawdi sihati to kai a sa ma hadisin ya inganta an gane faqad fassarahu al-muhaddisuna to malaman hadisi sun fassara shi da annar rajulal mubahama cewa wannan mutumin da aka ibhamin sa ba wai sunansa ba huwa yazid bin muawiya shine yazid dan sayyidina muawiya alaihi min allahi ma yastahiqu an gane ko qala ibn kasir ibn kasir ya faɗa naqilan anil baihaqi ya karatu daga baihaqi fil bidaya wan nihaya a ise wayu shibihu an yakuna hadha ar-rajula huwa yazid bin muawiya sai za ta iya yiwa wannan mutumin da ake magana ya zama to shine Yazidu dan sai zama Muawiya dan Abi Sufyan wallahu a'lam Allah ne masani wa misluhu irin wannan qala al-hafiz fil fatay ibn Hajar fada cikin fatul bari wa ali al-qari shi ne kasan mafati kuma ali al-qari ya faɗa wannan a cikin littafin sa mai suna mirqatul mafatihi wa yuwayyidu abin da yake karfafa wannan ma rawahu Abu Zur'a ar-Razi shine abin da Abu Zur'a ar-Razi ya rawaito fi tarihihi a cikin tarihinsa al-kabir a tarihinsa bi sanadi ila Umayr bin Hanif da sinarinsa zuwa ga Umar dan Hanin kala yace kana Abu Hurairah ya kulu Abu Hurairah yana cewa tashabbasu bi sudugai Muawiyata yace ku yi ratayo da da da da, da su wato kai kai ne ya tafi na Muawiya Allahumma sai na wake cewa ya ubangiji la tudrikni sanata 60 karka bari shekara ta 60 ta suke ni wa bi riwayatin wata riwaya Allahumma la tudrikni imarat sibyan Allah kaka bari shugabancin yara irske ne ƙala sai ce fatu fi abu huraira fiha sai abu huraira ta ya rasu a cikin wannan shekara au qabala hadi sanatin ko kafin ta da shekara daya waye mai wannan magana ne abu za su raji ko to jama'a mun ji ba amma malam mutari a wace shekara sai na abu huraira su 57 amma kullum muna cewa me ala sahih ko ma'ana me yake nunawa akwai zantuttuka kun ga anan malam ne yake a shekara ta 60 ko kafin da shekara ɗaya kaga 59 kenan ko yawwa amma zan ce mafi inganci shine shekara ta 57 ya rasu kaga shekara ta 60 din dai a bisa kowane zance bai riski sayyidina sayyidina Abu Hurairah ba wa fi zanta 60 to aya shekara ta 60 ne tufe wa Auya bin Abi Sufyan shi kan sayyidina Auya ya rasu wa tawallal imrata yazid bin muawiya sai yazid da muawiya sai i jibinci shugabanci alaihi min allah ma yastahiqu wato abin da ya cancance shi daga ubangiji Allah ya masa wifqa ma jana ala al muhammadiyya gwargwadon irin abin da ya afsa al'umma manzon Allah shi yazidu ana ji ko gashi nan wala yajiba ala zahan alqur'ani bai buya ba sa kwakwalan masu karatu anna yazida haza cewa yazidu wannan da muke magana laysa bi sahabiyyin ba sahabi bane ba an gane ko bal bar ma lam yulad illa fi zaman usmana bin affan radiyallahu anhu ba a haife shi ba sai a zamanin sayyidina usmanu Allah ya dare shi to da kaga ba sahabi bane ba ina fata gane ashe duk hukunci in ya kama za a yi masa ayan gane ko yawwa ba shi da aminci da sahabban manzon Allah yawwa ba sahabiyo ne ba eh kaga wannan zai karyata mana wata ƙarya da suke yi wai wata rana sai na Abu Sufyan ya zo da shi da da wato sai na Muawiya zo da shi da ɗansa da babansa wai sai aka tsada annabi sai Allah ya tsine wa dan da uban da ka da jikan ko dan da uban da jikan ko da kakan ko na abu da maka wannan wannan za mu toshe ai akwai shi a nan wajen kaga waƙi tarihi ya karyata ba gaskiya bane ba domin ba a haife shi zamanin manzon Allah ba a zamanin manzon Allah zamanin sai na bakar baya nan zamanin sai na umar baya nan sai a zamanin sai na usman aka same shi kai wani kaulin ma a wannan shekarar zamanin sai na usman aka auri babarsa ba ma haka yake ma aka auri babarsa a wannan zamanin sai na usman sana kaga ina zancen su ba ko wani abu makamancin haka To. wa amal ahadith allati yazkuru al-muntasib to amma hadisan da shi wannan dan tamo da yake ambatan su fa aksaruha takunu mubhama mafi yawanta za a ganta mubhama ce ma'ana babu sunan mutum walakinnahu sai dai cewa shi litatabbuhi masalib sahaba saboda shi kullun aibin sahabbai yake nema yu'ayyinu isma muawiya sai ce sunan muawiya ne a gurin sai a sunan muawiya a gurin so abun mamaki wannan fatin lokacin ma iya muawiya ke zagi kawai bai fara da anas ba yana gidan anas domin ga shi ya rawaito hadisin wato riyadul janna ko idza marartum bi riyadil jannati fartaqu wa ya rawaitu anas bin malik da kansa ya rubuta a cikin littafin sa da akan fadail rajab sai ya rubuta an anas radiyallahu anhu a lokacin yana da ya dauka anas wato ya dauki anas sahabban manzon Allah ne an gane ko kuma kafin ya fara zagin sayyidina muawiya ai shi ma a cikin muqaddima ta farko ya faɗi muawiya ne ya girmama shi yace to shi ya rawaito hadisin zikiri da annabi ya zo ya samu mutane a masallaci kwarai kuwa ita ita ita me kuke yi suka ce zikiri ji sai na mawuya sai ce me kuke suka zikirin Allah sai to ba su muku nake ba ni ma annabi ya samu a cikin masallaci ma zikirin yace ni ma zuwa ne na kwashi abin da kuke kwasa na lada au kama kala to kaga wannan ke nuna mana cewa wani zance can da taba gaya muku a baya cewa imamin da sa'i ba shi ake ba ƙarya an maka kaza an maka kaza ba ba kuma gaskiya bane idan zamu zo bayani akan sanan gaba to imamu nasai yana cewa sayyidina muawiya shine kofa ta sahabban manzon Allah kana fara zagin sayyidina muawiya to sai kofofi su bude maka sai kaga ba wanda i saura kamar da shi yanzu ga ta tabbata duk wanda ya san kafin fara rubutun rakaul aswab ba wanda yake zagi sai sayyidina muawiya amma yau wani sahabi yarki wani sahabi yarki in ka je cewa sayyidina ali wallahi ƙarya yake sayyidina lamma zagin sai yake a karatun mu na shi na sati biyu da yau da muka yi magana a kan tambayar kabari idan ba manta ba ai mun kawo ruwayoyin sai na Allah ya tabbatar da tambayar kabari amma me yake a kafin a kawo wannan ruwayoyin ta ce duk tatsuniyoyi ne kaga hawa kenan haka na Ali sada kan ba dauka wai iyansa sai na Allah ya tsira gurin sa bai tsira wallahi saka Allah ka mana magani to yana ambata sunan ma'awai ko lima dawa fi dakhilihi min bukus sahaba saboda abin da ya nadi a cikin zuciyarsa na kin sahaban manzon Allah allazi huwa dinur rawafid hadahum Allah wanda shi addinin rafidawa Allah ya kire su to shi yanzu ya ce ya fita daga sunna ko ya sha matsa kenan an gane ya ce ya fita daga sunna ya bar sunna kwata kwata ba shi ba ita to ba matsala to ina zuwa shi malam nasir kabara Allah ya mar rahama a littafinsa wato jawahirul qala'id fi ma da jaddina min al qala'id a qaid me ya faɗa ciki bayan ya kawo cewar a fajanibir rafda wal itizala ka nisanci rakibanci ka nisanci mu'tazilanci dama kun ga ai karatun da makaranta a baya ai aqidin mu'tazilancin ne ya hada su na rafidancin ko tun daga shi yayi inkarin wuta yayi inkarin a- a- a- a- a- tambayar kabari yayi inkarin dujal yayi inkarin sakowa annabi Isa da sauransu irin wayan abubuwa hatta maganar eh, rajamu na ga muku bai dire ta ba an gane to to kaga wannan aqida ce ta mutazilanci an fahimta to sai ma na sauyi ta fajanibin rafba ka nisanci rafidanci in sahabban manzon Allah da zagin su wani itizala ka nisanci mu'tazilanci an gane ko fajanibin rafba wani itizala wa shi'atal kharqa'a da shi'anci wanda yake mai wato yagawa sai ta mai usuluk sabila sunnata sawa'a ka bi tafarkin sunna sai ta shi ya da sunna dama ba yau ya fara fadare ubansa ba yi ayan gane ko usuluk sabila sunnata sawa al mustaqima nuruhu aba kuma ya faɗa a cikin wannan jerin bai su da yake bayan ya gama dan tunda abin abin mamaki har yanzu yaran wai suna da awar wai su dariƙar kadiriya suke wallahi ƙarya suke ba su da alaƙar dariƙar kadiriya bayan malam na saka ya kawo wa'annan abubuwan da dokokin nan sai ce fa hazihi dariqatul jilani wannan shine tabarkin sirri abul qadir jilani yawa wal hatimi man bai irfani da kuma hatimi wato ibnu arabi as-sufi kenan man bai irfani wanda yake mabbaga ilmai to da wanda da zai zo ya ce maka shi yana bin qadiriyya yana kaza yana kaza baya sunna to abun mamaki na yi kokarin dauko littafin nan na sai na nake ina sauri na manta inda yake al-farqu bainal firaq na abdul wahab al-baghdadi wanda ya rasu 422 tsakanin da shi shekara dubu da wani abu yanzu to a cikin littafin ya kawo firƙoƙi na ahalus sunna dan magani da yace ya fara daga sunna yanzu ina ya koma ne an gane a musulunci wajen sunna da mantika da musulunci kenan
muna magana ne akan abin da ya zo a bi a littattafan sunna ba a littattafan shi'a ba ni a nan matsala ta take duk da wannan sunan na cire wa kai na shi a da ya narci ahlus sunna ba ni ba ahlus sunna na fita daga cikin ta suna na musulmi kawai ba ni da wata firka ahlus sunna na fita daga cikin ta ba na yi ba na yi ba na yi
to Allah kai mana Allah kai mana magani a ai ai ai ai shi musulmi annabi ya mana tarihin musulmi sa annabi ya ce ga musulmi man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi dan Allah ya tambaye ku jama'a hal salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi to fa kaifa yakun musliman ga tarihin manzon Allah qarara annabi ya ce musulmi shine wanda musulmai sun kubuta daga harshen sa baya zagin kowa baya cin mutuncin kowa wa yadihi daga hannunsa to shi kuma ba haka bane ba saraka wannan da'awa ce mangofat ma zai yi da'awar cewa shi musulmi ne amma aikata ne ake gani ko ba ka ba mumini ma zai yi da'awar cewa shi mumini ne kuma Allah ya kare ta qalib al-arabu amanna mece kullun tu'minu walakin qulu aslamna wala ma yarsul iman fi qulubi saka har yanzu imanin bai shiga cikin zukatan ba ashe kaga kowa yana da damar da zai yi da'awa amma ya tabbatuwa za ta tabbata wannan sai Allah ne sai aikin kare da zai fito da aikin ai tabbatuwa kai musulmi ne kai mumini ne to shi abdullahi ya wato shek wato shek ibrahim salim duguri hafizahullah a cikin littafin sa al-mujir ala shubhati ahl al-ahwal wa kadhib al-munkiri ala kitab at-takbir ya kawo ya nakalto wannan abin da nake so in kawo daga cikin wancan littafi to sai naga ya kamata in kawo shi a gurguje ko da kawai tsararon ne faɗe su ya ce ahlus sunna wal jama'a sun fi takwas ne dan mu gane cewar tunda mutum ya ce ya fita daga ahlus sunna to sai mu kai tunda ya ce ya furga ahlus sunna to gaba inda ya fitan ba jama'a mu gane yace sunfi na farko su ne sunfin malaman da suka kewaye da babobi na tauhidi an gane ko irin su ahkamul wa'd wal wa'id da lada da azaba da irin al'amara da sauransu wanda su ne malamai na tauhidi irin su abul hasan al-ash'ari da abu mansur al-maturidi an gane ko wanda wayannan duk sun fita daga sun yi bara'a daga tashbihi kamanta Allah da wani da ta'ili da kuma kore ubangiji sun yi sun yi sun yi bara'a daga bid'ar rashidawa da khawarijawa da jahmiyawa da najariyawa sun bin farko kenan sun fi na biyu kuma sune ayyin matul fiqh wato jagororin fiqh na daga farkoki ka- da muka sani irin kama ce shafi'i maliku abu hanifa ahmad bin hanbal da sauransu an gane ko to wayannan su ne sufi ne kaga da kake kama daga ahli sunna ashe yanzu ka ka tsara da awon malikiya an gane ko ba malikiya ba kiya domin dai wannan su suna cikin ahli sunna sun fi na uku humul ladina ahadu ilman bidruqil akhbari su ne wanda suka cirato suka cewaye da sanin hadisai ingantattu an gane ko as-sunan al-masura ala nabi wa mayyazu bayna sahih wa saqim minha suka yi tamyizi tsakanin hadisi sahihi da hadisi wanda yake da'ifi irin su bukhari irin su muslim irin su abu dawud da tirmidhi da sahih ibn majah da makamantan malaman hadisi sun fi na hudu kuma su ne wanda suka kewaye sani da yawa yawan babobin ilimin adab da ilimin nahawu da ilimin tasarifi ko ba haka bane ba yawa kama kara ji an ci an ja mana ibnu malik ya ce kaza dan wannan dan sunna ne an gane ko yawa irin su khalilu irin su abi amr dan ala irin su bawai da farrau da afash da asma'i da mazini da abu ubayd da sauran malaman nahawu na kufawa da na basrawa an gane ko to wayannan su ma ahlus sunna ne sunfi na biyar su ne waɗanda suka kewaye sani da ilmai na kira'o'i na alkur'ani an gane da fuskokin tafsirin ayoyin alkur'ani da tawilin su absa gwadaban tafarkin ahlus sunna ga wato da kuma jama'a baki daya sunfi na shida su ne az-zuhadu sufiyya an gane ko wato masu gudun duniya sufaye allazina absaru fa aqsaru wa khatabaru fa atabaru wanda suka yi absaru suka yi gani suka suka suka yi wato a suka yi muba- a- gani da idansu da zuciyarsu ba aka san suka suka yi ta al'amuransu an gani waqtabaru suka suka wato ikhtibari suka jarrabu kansu fa atabaru suka yi izna waradu bil maqduri suka yi da abin da Allah ya kaddara musu wa qani'u bil maisur suka kuma yi hakuri da abin da ya samu koyaya wa alimu suka san anna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika mas'ulun an khairu wa sharr cewa da ji da gani da zuciya duk sai an yi musu tambaya akan alkhairin da ya tabbata ko sharrin da ya tabbata sannan wa muhasabun ala alama saqil zar suka san kuma za a tambaye su za a musu sabai kan koda kwaya zarra ne fa'adu khairal idad li yawm al-ma'ad sai suka yi kyakkyawan tattali ga ranar makoma ranar koma makoma shine ranar lahira wajara kalamuhum fi dariqil ibara wal ishara ala kamta ahli hadith tabarkin kaza kan wato irin tsarin malaman hadisi duna man yashari lahu hadisi ba wanda yake siyan wato lahu hadisi ba la ya'maluna li khaira riyan su wayannan mutane ba sa yin aiki na alkhairi dan riya su bayan da ake magana kenan wala yatrukuha nahu hayan ba sa barin aikin alkhairi dan kunya دينهم التوحيد ونفي التشبيه ومذهبهم التفويض إلى الله تعالى والتوكل عليه وتسليم أمره والقناعة بما رزق والإعراب عن الإعتراض عليه ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله كما نسكي سمفي نبقي shine qaumun murabiduna fi fugurul muslimina mayaka kenan wanda suke muraba wato ribai a cikin wato guraren da ake a wato inda ake zuwa ake yaki na musulmai za su zama sun yi zaman gano suna jira a fuskokin kafirai yujahiduna a'da al-muslimin wayannan fa wanda suke ya karfan makiya musulmai ba fa wanda suke ya kan musulmai ba ina fatan gani yawwa to wayannan su ma suna cikin ahlus sunna sun fi na takwas su ne ammatul buldan ga magarin mutane allati galaba fiya shi'ar ahlus sunna wanda shi'ari na ahlus sunna ya zama ya tabbata a cikin su amatan ba wato a wato duna amatan bi kai da sai harfiya shi'ar Allah wai bala banda sauran mutane wato irin addinin tsowa da ake cewa an gane ko yawa tsowa kin san Allah ce eh Allah akwai Allah akwai Allah eh shi ke wuta shi ne nake wuta me ma Allah ya Allah ba saki sai Allah shikenan magana ta wuce ba sai an tambaye ta to ina jawharul fardu ina munkiri ma'duni ina munkiri mawjudi ko ina na bai ta sai duk wata na bai ta sai da bai duk bar san wannan bai ta san akwai Allah kawai tana sallon ta biyar tana komai to wannan su ne amma wannan ba su danya ba ba za a zagi sayyidina Abubakar a gaban ta ba ina ba dan gani ba za a zagi sayyidina Umar a gaban ta ba duk da rashin ilimin ta ayan gani ko yawwa duk irin wayannan abubuwan ba su a ciki to wayannan su ai kiran su ahlus sunna sun fi takwas to yayin da mutum ya fito daga ahlus sunna to kaga duk wayannan abubuwan ba su a ciki ba shi a ciki yawwa Allah kai mana magani da wannan littafi dai gashi kamar yadda nake faɗa shi asalin da littafin alfarko bayan firak shekara dubu da wani abu tsakanin mu da shi tsakanin mu da rasuwarsa shekara dubu da wani abu Allah ka sa mu dace to saboda wala ya tatabbu hafa wa sahabatu radiyallahu anhu illa man a'amallahu basiratahu ba mai bin tiba tiban sahabbai kullun shi kin tiban sahabi ke nema sai wanda Allah ya toshe basirarsa wa sara min al munafiqina idan mun tawo cikin munafikai wallazi yajibu ala kulli mu'minin abin da ya zama wajibi kan dukkan mu'mini huwa zikiruhum bi khairin shine ambata sahabbai da alkhairi wa nashrihim hasanihim ya kuma yada kyautayin su wa manaqibin da zayin su wa sarfi umurihim ila ajmal wujuh kuma da al'amarin su a juye da shi zuwa ga mafi kyawun fuska wa ahsanu mafi kyawun sa wa zalika min amaratu mu'minin ya da alamun mu'minai a almuttabi'ina lahum bi ihsanin wanda yake ana bin su da kyautayi masu masu bin su kai da tausayi da kyautayi alladina madahum wallahu ta'ala bi qawlihi wadanda Allah ta'ala ya ambace ya yabe su da fadin sa walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman to wannan shi ake nema a wajen mu da muka zo a bayan nan walladina ja'u min ba'dihim wayanda suka zo bayan su sahabban nan an gane yaquluna wato bayan sahabbai da su tabi'an yaquluna sun ce rabbana ya ubangiji a gafir lana Allah ka gafarta mana wani ikhwan nan ladina sabaquna bil imani da ƴan uwan mu sahabbai waɗanda suka rigaye mu da imani abin da aka yi umarni kenan ga duk mumini idan ga neman gafara ga waɗanda suka wuce amma ba ka dinga zagi cin mutunci nan yayi kaza wani yayi ƙarya wani yayi kaza Allah ka kiyaye mu wa qad qala habal muntasib wannan dan tamuri ya faɗa wa wayin shanni wa Allah hufaz yana cin mutuncin hafizai amsal ibn abi shayba musamman malamin nan misalin malamin nan ibnu abi shayba a cikin musannaf nasa wa gairin da wasu sai ke cewa kullu hadisin da hadisin da samita hu kaji shi ya kuli yana cewa rajulun aw fulanun kaza an ce wani fa inna ma hu muawiya wai sai na muawiya eh fa inna aksara ulama'i wai yawa yawan malamai ne irin a wannan lokacin ba'u dinahum bidunya sun sai da addinin su da duniya abin mamaki ka ji wani abin mamaki to yanzu a wancan lokacin dan Allah dama ka Allah ka warware wai malamai sun sai da addinin su dan duniya na maimaita mana jama'a duk mutumin da yake kan wani abu na sabo to gani yake kowa ma wannan sabon ke duk wanda yake wani abu kuma ko a wannan zamanin ne ba in kana wani abu na sabo gani kace kai a haifa ka kai bane ba haka to wannan shine zuhina lifir auna su amali an gane ko to sai a auna a kawata maka wani abu na mummunan aiki sai ga ai kowa ma yana yi an wani abu ne ya yo Allah ne kai san abin da wani yake yi eh dan ni kawai dan wannan ma to in wannan dan wannan din da kace in ka sagira ce to ta zama kabira a wannan gurin wanda yake irin wannan da alamu ba zai kare lafiya ba Allah kiyaye abin da ake so ga duk mumini ka dinga ganin abin da yake kanka na zalimi kamar misalin goron dutsar jalali a kanka abin ya girma ka dauka kai ne a haƙar ibadin laifi kullum abin da ya bukata kenan to sai ka samu nasara gurin Allah to a fa hada kulluhu wa fa zalika wajen saboda haka ne wai au khafu min al-qatl ko sun tsoron ka kashe su fa zalika dan haka ne ya zibuna suke goge ismu muawiya sunan muawiya fi kullu hadisin takallabi misali ne wai duk hadisi din magana da hadisin da aka yi magana da wani tabatafai na muawiya wai sai a goge shi sunan muawiya sai a ce fulanin kawai a gurin
ibnu abi shayba Allah ya mana afuwa baki da tare da girmansa ina son nuna muku irin abubuwan da in nayi karo da su ke daga hankali duk inda magana ta zo ko daga annabi ko daga sabai ta inganta kan mu'awiyar sai ya canja ta ba zai taɓa faɗa ta yadda take ba eh ibnu abi shayba ai shi yasa da ya tashi cewa ya kawo hadisin akwai ko itirafi ko sai ɗauko riwayar ibnu abi shayba to amma saboda lokaci da na zo da ibnu abi shayba mu karanta ku ga irin yadda ya batar da ma'anar gaba ɗaya a hadisin gunkin ma haka ya batar da ma'anar gaba ɗaya to irin wannan shi yasa na fahimci da matsala yanzu hadisin gunki mun karanta shi jiya kun ji shi a nan ansabul ashraf kun ji yadda ya fidda shi daki daki to wanda ku ji yadda shi kuma ibnu abi shayba ya da shi yadda shi kuma zai dauko a matsayin ya nuna wai kamar wani istirab ne a hadisi law a'lamu annahu yash'isu maimakon ya gare mu to an ka koma kalmar ya ci isun aluga sai kaga ta canja abin ta canja abin da ake nema lagarin tuha amma an koma duk sauran hanyoyin ya gari mu ne sai kawo wani abu ya canja ma'anar walakin akhafu an yu'azzibani wa yaftinani ko fa yaftinani da muka karanta a can sai ya ce fa yamna'ani sai ka kuma neman ma'anar kaga ta bata an kalmomin ma an an canja su yadda za su ba da wani abu daban
fa kullu kadhibun wannan duk ƙarya ne wabtilawun da kiran ƙarya ala sahaba wa sahabbai wa ala ulama da kuma malamai ayyuhal qari ya kai mai karatu tadabbar ka lura da kyau da Allah kowa ya bada hankalinsa a ji wannan wannan wannan wannan fa'idar in kana ulama ul hadisi idan malaman hadisi sun zamanto ya zifu nasma muawiya suna goge sunan sa yana muawiya to fa hal misal hadhihi al ahadisi to shin irin wayannan hadisan balagat ababakarin wa umar wa usman wa ali radiyallahu anhu wayannan hadisan kafin su zo wajen malaman hadisi wajen rubutawa shin sun zo gurin sayyidina abubakar da umar da usman da ali da aliyu Allah ya yarda su amla ko ba zo gurin su ba fala shakka ba makawa annaha balagatum gabbatan dariyatan min fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba shakka ta zo musu tana danya daga bakin manzon Allah sannan su ne kullun tare da Allah ne sai na wuka sai na wuka sai na Usman sai na Ali ba zai yi a ce yau ga wani hadisi da manzon Allah ya faɗi ma'auya da wata mummuna abu wani lamari amma sai na wuka bai san hadisin ba sai na Umar bai sani ba sai na Usman bai sani ba sai na Ali bai sani ba duk wayannan ba sani ba to shikenan a sa ma duk za su iya zama ba sani to har bayan tsaurin manzon Allah sallallahu alaihi ai akwai sahabbai da suka taba da hadisi ko a junansu to duk ya zama to sai da bai taba ji ba sai na Umar bai taba ji ba sai na Usman bai taba ji ba sai da na Aliyu har zamanin su da suka kai da sai da sai na Muawiya da abin da ya faru amma ba su taba jin wannan hadisan ba ya kamata hankali dinga amfani ba a dinga amfani ba fala shakka to shikenan a wannan ya isa musu daga bakin manzon Allah qabala zamanin tadwin tun gabanin zamanin fara rubutun hadisin manzon Allah fi ahadi Umar bin Aziz a zamanin sai nan wannan Abdul Aziz wani lokaci ne shekara ta 101 Umar bin Abdul Aziz ya rasu shekara ta 99 ya walibanci shekara ta bida ma walibanci an gane ko to kaga a ce tun wannan lokacin har 99 ba ba samu labarin ba sai sai a wannan lokacin fa kaifa tablughu mislu hadhihi alahadith yaushe za a ce wayannan hadisi sun sirrike su sun mayu walluna hul manasib ala ummati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai na Abubakar ya ba su halifanci sai na Umar ya ba su sai na Usman ya ba su an gane ko sannan sai na Ali ya yadda cewa musulmi ne shi ina fatan gane faqad qala ibn arabi al-maliki ya faɗa a cikin al-awasim min al-qawasim shafi na 91 yace wa amma muawiyatu amma sai na muawiya fa umar wallahu ai sai na umar ne ya jibanta masa al'umma manzon Allah wa jama'a lahu shamatu kullaha ita ramar dishan baki daya wa qarrahu usman sai na usman ma ya ƙara tabbatar da shi kaga sai na usman ba wai shine wato munshi ba an gane ko shi kawai koyi ida halifa na biyu ya ci gaba da abin da yake kansa ba wai sai na Usman ne ya dauko sai na Muawiya ba shi mulki ba a gano abin da kyau yawa sauraka sai na Umar fa karra Umar Umar sai na Umar ya tabbatar da shi li ta'alluqihi bi wilayati Abi Bakar saboda ai ya fuskanci sai na Abu Bakar shi yasa dan uwan sai na Muawiya mai suna wa Yazid an gane ko yawa li ajali istikhlafihi istikhlaf walihi da sauda wanda ya jibinta shi jibinta wato shugabanci ya halifantar da shi fatal na'am to sai nan kuma ya zama ya ya ya ya, ya tabbatar da shi ko sai ce bal bari ma inna ma wallahu abubakar siddiq radiyallahu anhu ai sai nan abubakar ne ma ya ma jibinta masa shugabancin baki da me yasa li'annahu walla akahu yazida domin shi ya sanya dan uwan sayyidina Muawiya mai suna yazida dan Abu Sufyan an gane ko sai na Abubakar ne sai wasta khalafahu Yazid fa aqarrahu Umar sai na Umar sai bayan ya walibanci shi wancan Yazid ya wato sai tabbatar da shi akan wannan halifancin nasa na Sham da ta'alluqihi saboda ya rataya bi wilayati Abi Bakar da hukunci da shugabancin da sai na Abubakar sai shi la ajal istikhlaf walihi lahu saboda ai walinsa shine sai na Abubakar ya halifantar da shi fa ta'allaqa Usman bi Umar sai sai na Usman shi ma sai ya ratayu da sai na Umaru wa aqarrahu sai tabbatar da shi an gane fanzuru ila hadhihi silsila sai ta ku duba zuwa wannan a sarka ma ausaka uraha mamakin karfin ita wannan sarka wa qadar sarriya mafi mamakin wato jero a wato wannan jerin nata walan ya ce ahadun mislaha ba'daha abada ba za a taba samun wani wanda ya zo irin wannan abin ba misalin sa har abada to jama'a kun gane abin da ke cewa alura da shi ke sosai eh idan ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce sai na Muawiya aka faɗa wannan lafazin na la'anta na waye na waye na dan aljanna dan wuta ne dan kaza dan kaza an gane irin abin da suke faɗa in ya tabbata to ya aka sayyidina Abubakar ko ce ya aka sayyidina Umaru ya bashi idwar akan al'umma manzon Allah ya aka sayyidina Usman da yazo ya ƙara tabbatar da shi akan al'umma manzon Allah ya aka da sayyidina Aliyu yazo ya yadda cewa musulmi ne a cikin al'umma manzon Allah yau da a ce tunda akwai abin da ya faru tsakanin sayyidina Muawiya da sayyidina Ali ko ai da a wannan lokacin sai sayyidina Ali zai ya fitar da wannan hadisan sai to ai kaga da kaza dama kai ba musulmi bane ba dama kai kaza ne dama kai kaza ne sai sai ku ba ai haka ba bara mu ji me ya faru idan fa kaifa yuwalluna mal'unan wal iyaz billahi ala muslimina yaushe za su sanya shi a bisa musulmai hadha huwa ar-rafd bil haqiqa kana neman rakidanci to gashi wa qad rawa ibn abi shayba ibn abi shayba ya rawaito a cikin musannaf yace lamma raja aliyun min sifir yayin da sayyidina ali ya dawo daga siffin alima sai ya san annahu la yumlaku abada cewa shi sayyidina ma'awiya ba za a mallake shi ba ha abada fa takallama bi ashiya sai ya zance da wasu zantuka kana la ya takallama biha wanda sayyidina ali bai kamar yana zance da irin su ba wa haddasa bi ahadisa ya zanta da wasu zance kana la yuhaddisu biha wanda baya irin wannan zantar fa qala fi ma yaqulu sai faɗa cikin abin da yake cewa ayyuhan nasu wannan jawabin sayyidina ali ne yace ya ku mutane la takarahu imarata muawiyata inda sai na ba yace kar ku ki shugabancin sayyidina muawiya wallahi na rantsa da Allah law qad faqadtumuhu da za ku rasa sayyidina muawiya laqad ra'aytumur ru'usa tandur min kawahiliha kal hanzal da kun ga kawuna suna fadowa daga kashe karata an gane ko kai ka ce guna saboda me saboda sayyidina muawiya yana da wato baɗishi sosai a wurin yaƙi an fahimta yana da kuma irin wannan abin yana girmama da yawa idan ya tafi yaƙi zuwa wajen kafirai kuma wannan duk sarga san abubuwan da yake akwai haka wai wai ibn abi shayba aidan ibn abi shayba ya rawato da isnadin sa zuwa yasin dan asamma yake cewa su ila aliyun an tambaye sayyidina aliyu an qatala yawma yawm sifin kan wanda aka kashe a ranar yaƙin sifin an gane faqala sai qatalana wa qatalahum fil janna wannan zuwa in ji sayyidina aliyu yace da wanda aka kashe mana da waɗanda muka kashe biyan aljanna nan wa yasir al-amru ilayya wa ila muawiya lamarin sai dawo zuwa gare ni da sayyidina muawiya in ji sayyidina ali Allah ya dirshi da Allah ka fi yin yadda kansa yake a hadi sabanin yadda wasu bagida dawa su zo su ta yada abubuwa marasa kyau cikin al'umma wa huwa hadisun sahih wannan hadisin ingantacce ne ala ragami anti saqaf an gane ko wato a bisa turmuz hancin Hassan bin Ali as-Saqaf maulal muntasi fi hadhihi al-qadiyya wanda shine ubangidan dan Tabori a cikin wannan qadiyya allazi asha'a fi nas wanda ya da cikin mutane anna yazid bin asam rawa an aliyin min dariqin da'if wai cewa sayyidina wato shi wannan yazid dan asam ma ya rawato daga hanya ce mai rauni daga sayyidina aliyu mutamidan ala qawlil mizzi yana mai wato dogaro a safadan mizzi fi tazibul kamal a cikin tazibul kamal wa huwa qawlun mardud wanda wannan zance na sa zance ne wanda ba zai karuwa me yasa li'anna yazid ibn al-asam domin yazid dan asam ma tu fi sana salatun wa mi'a shekara ta 103 ya rasu walahu salatun wa sab'ina sana shekara ta kuma 73 fa yakunu umruhu hina wafat aliyin sai zaman to lokacin da sayyidina ali ya rasu yana da shekara 10 an gane to wa ma'alumun abu ne sananne annahu hina idan fi sunni tahammul cewa yana cikin lokacin karbar hadisi shekara goma mutum zai karba hadisi ai kasa da haka ma shekara shida ma za ka karba hadisi bayarwa ne ba za ka bayar ba wannan lokacin an fahimta domin ai mun sha karantawa sahabun nan yana ta hafistu ko min rasulullahi majjatan majjaha rasulullahi fi baitina ko yace na na na kiyaye a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai lokacin da manzon Allah ya zo ya tofi a cikin gidanmu to ya kaga a lokacin shi na dan yaro amma bai bada amma an karɓa sai bayan da bayan da ya girma saboda wannan sunnu tahammul ne sunnu al'ada kuma sai ka kai shekaran hankali to wa bi misli hadha kan ma wanta ba jama'a da misalin irin wannan gurin da haka ne eh an gwajen wa bi misli hadha nusbitu sama al-hasan al-basri me a gurin daga wannan daga sun daga sunnu tahammul din nan sai me to eh oh ba dai ko ka san wannan asalin ne fa da yake akwai mulahazat da aka dan babbaya aka gyara to shi sa an kun ji nayi abin nan ku dinga au ai magana za a yi tunda ai karanta ake yanzu ko eh yawwa shine yawwa to so haka fa hada la shakka anna ibn samma sami'a min ali ba shakka cewa zai dan asama ya daga sayyidina ali khususan musamman ma annahu maulad li maimuna ummul mu'minin shi bararran maimuna ummul mu'minin ne to haka ba abin da yana kuwa ya ji daga bakin sayyidina ali wa ana ata'ajjabu ni ina mamaki la yaza mun tafi ga wannan dan tamori an ya azana lahu abuhu ya ce babansa ya masa izini litalqin alwuri wai dinga bada wurdi kama zama irin yadda ya tuna yadda ya riya wa huwa ibnu samaniyatan aw tisa shi ba dan shekara tara dan shekara takwas wai yana bada wurbi an gane ko za a ji a cikin wannan sassara din inda yake cewa abinda baban sai ba shekara 40 da suka wuce to shekara 40 da suka wuce a wannan lokacin idan ka ɗebe shekarun haihuwarsa sauran shekara takwas za ka danna masa malamin da Allah ya zaba muku wannan dariƙa ku goma sha biyar yanzu ga shi zan ba ku ita da isnadi na gun shehu mahaifina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu shekara talatin da uku yau.
sun mayanci misali haza fi tabi'i na wagari sannan kuma ya ce wai bai ji a sa a tabi'ai da wasu a samu irin wannan ba to wa amma ma da da alamu ya koyi karasa wannan matsalar mun da kuka zan gama saboda wani lokacin mukan kwana a cikin daji yayin da matsalar ban kare ta ba wani kuma wataƙila iya wannan zai ji ba zai ji ci gaban ba an gane ko wa amma ma da bi saqaf amma abin da shi sakaf ya raddi da shi da hadal kabiya ga wannan kabiya bi qaulihi da fadansa da ya cikin littafin sa suna durur rayhan shafi na 78 yace qad jaa an sayyidina ali ma yunaqibu hada wancan magana katalana wa katalan fi nar ayatul janna din nan an gane ko sai ce wai ai an samu daga sayyidina ali abin da ya warware wannan magana farawa ibnu abi shayba ibnu abi shayba ya rawaito sai ce bi sanadihi ga wani kushin makaran jama'a dirran da kaji sakaf ya ce ma bi sanadihi ila wani to koma cikin asalin littafin ka bincike wannan wani eh duk da ya gaya maka wannan to koma asalin littafin akwai wani abu da aka rufe in ka ce bi sanadihi kaida malam hadisi na wannan abu an fahimta to amma shi mafi yawa nan da duk ji ya ce maka bi sanadihi to koma mafi yawa a nan yake kulla sharrin shi kuma mutumin kirki ne amma a nan wajen akwai matsala an gane ko yawwa amma bangaren sabai da ma shi ma yana da matsala sai dai bai kai lalacewa dan tamori ba yawwa amma shi a gurin sa bani umayya baya shi da su baki daya an fahimta yawwa amma shi ko dan tamori ai kaga yanzu ana dan malik bani umayya ne ka ga irin su da manyan sabai da suna nan da yake cikin mutunci gare su ba bani umayya bane ba sai dai kawai dafin bani umayya ne taba shi an gane to wa amma to shikenan wai yake cewa farwa bi sanadi an abdullahi abdurrahman bin jundub qala an aliyin annahu su'ila an qatalahu wa qatala muawiya an tambayi sayyidina ali daga wanda aka kashe wanda aka kashe masa da kuma wanda aka kashe sayyidina muawiya fa qala wai sai sayyidina ali yace aji zan zo ana wa muawiya ni da sayyidina muawiya fa naqtasimu inda zil arshi sai mu zo mu yi husuma a wato wajen ubangiji fa ayyuna aflaha duk wanda ya zama ya samu rabo a cikinmu a falaha a sahabu jama'a sa su ma sun samu rabo dala ka ji wannan hadisin jama'a wai duk wanda ya dace tsakanin sai na sai na ma'auya to shi kenan shi ne dan aljanna wanda kuma bai dace ba to sai wuta kenan baki da to kaga yanzu wannan ai kaga ko da ba je lahira ba ai mun san wanda ya fi dacewa ko waye ya fi dacewa sai da na ali ko ba haka bane ba mu abinda malaman mu suke gaya mana Allah ya jikan mana tsoho madabu abinda ya gaya mana a irin wannan kabiya yace abinda zamu ce ba a shiga cikin sahabban manzon Allah abinda ake cewa abinda ya fara tsakanin sayyidina Muawiya da sayyidina Aliyu sai a ce sayyidina Muaw- Aliyu yayi ijtihadi yayi katari ina da lada biyu sayyidina Muawiya yayi ijtihadi bai katari irin na sayyidina Ali ba ina da lada daya wallahi ce yayi kuskure bai faɗa ba bai faɗa ba malami malam malam dan tsoho Allah ya mar rahama abin da ya gaya mana kenan yace bai katari irin na sayyidina Muawiya ba ladan sa daya to saboda haka wai sai ce, ka ji wannan shi kuma sakamakon abin da ke faɗa kenan to a ƙura da mu ne kuma sai nace ma mana aka ayyuha saqafu me yana kai kai saqaf an tuburizal isnad kullahu ka ka mana isnadin baki dai mana fa qadar raja'ana ila musannaf mun kuma musannaf lamba ta 27951 fa wajadna al-isnad kama yali sai muga isnadin kamar yadda zamu faɗi shi yanzu حدثنا أبو بكر شين بن أبي شيبة قال حدثنا وكيل قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن عدية بن سعيد الأوفي عن عبد الرحمن بن جندب عن علي أنه سئل عن قتله وقتله معاوية إلى آخره قلت فهذه رواية ضعيفة وانا رواية من روني فإن عبد الرحمن بن بن جندب مجهول شي عبد الرحمن بن جندب مجهولي ne kama قال الحافظ في اللسان إن يد ابن حجر يفعل cikin اللسان الميزان وفي الإسناد أيضا أتكين إسناد لنا مكرن تاين ذو أكوي فضيل بن مرزوك دكما أدية الأوفي قال فيهما ابن هبان ابن هبان يفعل أتكين كما سنة المجروحين يسي فضيل بن مرزوك من آل الكوفة دم كوفة يروي أن أدية الموضوعات ينا رويته موضوع أيضا قوزان أدية وأنا سكات الأشياء المستقيمة in ya zo zan amintattu sai ya rawaito zan azantuka musu mai tabbatattu amma idan a wajen a iya ne sai ya rawaito mazo yan hatsanci fashta baha amurku sai lamarin sa ya rikita in ji wa in ji ibn hibbana sai ce wallazi in ji amma ni a guri na in ji ibn hibbana anna kullama rawa an adiya dukkan abin da ya rawaito daga adiya min al manakiri na daga abubuwa wanda suke munkarai to yulzaqu zalika kullihi bi adiya sai a dan fara wannan gaba daya ga shi adiya wa yabra'u fudayl minha shi kuma wato fudayl wa yabra'u fudayl minha shi fudayl sai zama ya kubuta daga cikin wannan wa fi ma wafaqa siqat min ar-riwayati an al-asbati yakunu mutajjami in kuma ya rawaito abinda ya dace da sauran malamai wanda suka tabbatattu to za a zama an kama wajen da shi wa fi man farada ala siqati amma abin da ya zama ya karaitu amsa amintattu malam yuta ba alai abin da bai masa mutaba ba irin wannan manzon nasa to yuta na katu an hafili da biha to sai an yi bincike akan kama wajen da ita ala hasbi ma zakarnahu min hadha jinsi amsa gurgurun yanda muka ambata shi a cikin wannan jinsi sun makala sannan sai ƙara cewa wasu ila ya hayabun ma'inin an fudail bin marzukin an tambayi ya dan mai a game da fudail dan marzukin fa qala sai ce dhaifun zuwa ƙarshen nan shi sun mutul isnad waki'un a cikin wannan isnad akwai waki'u wa ƙarshen nan alayhi muntasib shi muntasib dan tamori yayi munanta masa magana annahu rawa hadisan ya masu janabal mustafa sallallahu alaihi wasallam cewa ya rawaito wani hadisi wanda ya taba mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala da ita ban sani ba hal ya qabaluhu almuntasibu fi sahih hadisi shin zai karbe shi a cikin sauran hadisai am yarfiduhu ko zai masa rafdi ce ba shi ba shi to a qultu ma ra'aytu mal'unan yushhadu lahu wa la'atba'ihi bil janna kaga dai kan hadisin ya tabbata cewa qatlana wa qatlahum fil janna to ban taba ganin wanda yake mal'uni ba za a ce wai an ma shaida da shi da mabiyansa da aljanna ta take to alhamdulillah to wannan shine karshen mas'ala ta goma in Allah ya kai mu kuma za mu shiga mas'ala ta goma sha ɗaya wadda ita ce a to sai nan eh ban fara Allah ya kai mu za mu shiga sai mu sha ɗaya da sha biyu za mu shiga insha Allah Allah ya samu dace amin amin mu'amala ne tunatarwa